أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسري لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآثر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مودساتها وكل مورسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا راnar talata wanda ta yi daidai da ashirin da nawa ko da hudu? ashirin da hudu ko? to gaban cikina a? ashirin da uku ga watan rajab hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina shekara dubu da dari hudu da shekara arba'in da hudu muna roƙon ubangiji ta ala ya mana gaba da fitar ya datar da mu ya ba mu ikon fahimtar abin da ke cikin alkur'ani na hukunce-hukunce da yin aiki da shi ubangiji ta ala ya gafarta mana kurakuranmu darasin da ya gabata muna cikin dai wannan sura mai albarka suratul baqara da muka tsaya aya ta tamanin da uku yau insha Allah za mu tashi aya ta tamanin da hudu wannan sura mai albarka na daga cikin darasan da Allah madaukakin sarki ya sanya mana a cikin ta mai yawa sanar da mu suwaye bani Isra'ila halayensu da aƙidansu wanda cikin wannan sura guri da yawa ubangiji ta'ala ya yi ta tunatar da bani isra'il tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ni'imomi masu tarin yawa wanda ya ni'imtar da kakanninsu wanda kuma su ma suna kan irin aƙidu ne irin nasu da alƙawalan da Allah ya ɗauka tsakanin shi da su wanda mafi yawan alkawalan kuma sukan sabawa to shine har yanzu dai muna cikin irin waɗannan ayoyi da suke kawo nan bayanai ubangiji ta'ala ya ce wa idza akazna misaqakum na'am wa idh akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum ثم أقررتم وأنتم تشهدون وبنجي تعالى يتي وإذ يقول الله تبارك وتعالى منكرا على اليهود الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة Allah madaukakin sarki yana faɗin wannan ne yana mai kyamal waɗansu halaye na yahudawa waɗanda suka yi zamani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mun sani cewa garin madina gani ne wanda yake kewaye da yahudawa har ma kabila daban-daban daga cikin kabilun yahudu guda uku akwai banin ƙainuka da banu nazir wayannan yahudawa kabilu ne daban-daban da bane ƙoreza wanda sun daɗe a garin madina wanda ma tarihi ya nuna kakanninsu da uwayensu suka zo wannan gurin labari suka samu daga cikin littattafansu yana ne allah maɗaukakin sarki zai bayyana da annabin ƙarshe suka gano nan garin madina ne cewa mafi yawa annabawa an yi su na cikin bani isra'ila to a tsammaninsu zababban annabi shugaban annabawa da manzanni sallallahu alaihi wasallam zai fito ne a cikin kabilarsu yasa suka suka zagaye madina suka yi kare kare a gurin suna jira annabin ƙarshe zai bayyana a cikinsu a cikin kabilarsu da yake allah maɗaukakin sarki shi yake abin da ya gada ba sai ya bayyanar da aihuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin kabilar da ba a santa da karatu ba balle rubutu kabilar larabawa wannan hasada ce ta ɗori a cikin zuciyarsu suka zamanto suna adawa da ƙaryata manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam da kulle-kulle da kutun gwila da makirce-makirce akan addinin Allah da ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ma dai haka su ba da ce ma ruwa ba ubangiji ta'ala ya kaskantar da su ya tabbatar da hasken su wallahu mutimmun nurahu walau karihal kafirun Allah ta'ala shi ke cika hasken shi koda kafirai sun kiya to shine Allah ta wayi za kan zame saka ku tuna lokacin da muka rike alƙawari da ku wani alƙawari Allah yayi da waɗannan mutane da daga cikin alƙawarin da Allah ya alƙalwanta musu a cikin littafin su shine la tasfiquna dima'akum kada ku rika zubar da jini a tsakaninku kada ku yaƙi yaƙi kada wannan kabila ta yaƙi wannan kabila kada wannan kabila ta haɗa kai da wata kabila su yaƙi wata kuma ubangiji ta'ala ya yi wani alƙawar da su wala tukhrujuna anfusakum min diyarikum kada ku rika yaƙin basasa wata kabila daga cikin ku idan ta fi ƙarfin wata sai ta zo ta kore ta daga cikin gidan dajinta ta mallaki gidajen ta mallaki gonakai da dukiyarsu har da bayansu da matansu Allah ya yi alkawarin da su a cikin littafi kasi haka amma ina Allah ya ce wannan alkawarin musu suka shi ba sun ma'akarartu yayin da Allah ya wani alkawari sai da suka tabbatar da alkawarin kuma suka fahimce shi Allah ya ce wa aka shahadun kuna masu shaidawa Allah ya yi muku wannan hani a cikin littafin kuma kun ce kun yi imani da littafin ba za ku yaƙi da juna ba ba za ku haɗu da waɗansu ku yaƙi wasu ba ba za ku rika kore waɗansunku daga cikin gidan da jinsu ba kuna mallakar abin da suka mallaka na gonakansu da dukiyarsu da 'ya'yansu kun shaida da wannan alƙawari tsakaninku da Allah sai Allah ya ce sun ma'antum thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alayhim bil ithmi wal 'udwan wa in يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون duka alƙawarin da ke tsakaninsu da ubangiji a cikin littafin su a hannayensu suna karantawa kuma sun ce sun yarda da abin da Allah ya saukarwa annabi Musa a cikin attaura ba za su yaƙi a tsakaninsu ba ba za su kore waɗansu daga cikin gidajensu ba amma Allah ta sun ma'antun ha'ula yanzu sai aka waye gari ku ne wa'annan yahudawa da aka yi wannan alƙawari da kuka tsakaninku da Allah kuka tabbatar da alƙawari ne kuka shaida sai kuka warware shi aka waye gari taktuluna anfusakum kuna kashe junanku kuna yaƙi da junanku wata kurujuna farikan minkum min diyarihim kuma suke kore waɗansu yanki ko waɗansu jama'a daga cikin ku daga cikin gidajensu tazaharuna alaihim kuna masu gallazawa a kansu da zalunci da kuma sabon Allah tazaharuna alaihim kuna gallazawa kuna hin karhi kuna danniya a kansu bil ismi wal udwan akan zalunci da keta sai su waye gari wata kabila ta je ta gaba da watan kabila su je su yaƙi watan kabila ita ma wata jama'a daga cikin su yahuda sun je su gaba da watan su ce za su bata kariya kamar da yadda suke a yanzu in sun ga dama suna so su lalata ƙasa sai wasu ƙasashe su gangamu su ce watan ƙasar ta yi ba daidai ba ai ana zarginta tana ƙera makamin nukiliya su kuma suna da shi ba amma sun halitta wa kansu wai wannan kawai ya isa a ji a yaƙi wacce ƙasar wata ƙasa kuma da ce a batar za a yaƙi waccan ba saboda tana amfanuwa da mi da wannan ƙasar amma abin da zai baka mamaki alkufuru millatu wahida kafirci hanya ɗaya ne wannan ƙasar daga cikinsu da ta goya maka baya akan ba za a yaƙi kan ba ba ta hana wancan saka ce kawa tunda sun san duk dai hanya ɗaya ce idan sai ka sha ba daidai ba ne ai an yi amfani da makaman da ba shi ya kamata a yi amfani ba kani ba to da Allah aka ce mutum yace zai kashe mutum sai ka ce bai kamata a kashe shi ba da ya sa dutse ya buge shi da ya sa wuka ya yanka shi da ya sa bindiga in dai kisa ne an dade ne ko amma da ayo da mutane sa ko ba ta ai to ai an yi amfani da makaman da bai kamata a yi akan dan adam ba to wannan ne bai kamata a yi akan dan adam tunda kowane kashewa yake to wannan dabi'a sai ta Yahudawa dama haka so gada tuntuni tun iyaye da kakanno kabiran an kabiran sun warware alƙawarin tsakaninsu da Allah sun waye gari suna yaƙin junansu suna kore waɗansu daga cikin gidajensu wai ya tukun usara tufadu idan wani ya zo muku a matsayin wanda aka ciyo shi a yaƙi sai ku fanso shi alhali abin da ya kamata su hana suna iya hana ba za su hana ba sai su bari a ji a yi taɓarna a yi ta kisan bayan Allah amma wanda ba su yarda ba kuma su dauki gudunma suna kaiwa waɗanda suka ɗan ciwo da wanda suka ɗan yi sauran rai alhali suna da damar za su hana a yaƙi wancan kaga dai yau zana ci wannan duk aƙidu ne wanda har yanzu suna da shi idan wani ya zo a matsayin bawan da aka farauto a yaƙi sai ku fanso shi kuma da shi da alhali kun san yaƙin juna ko a farma waɗansu a kore su daga cikin gidajensu muharramun alaikum abu ne wanda yake haramun ne a gare ku Allah ya haramta a cikin littafin ku kore mutane daga cikin gidan da su ubangiji ta ala yake tambayar yahudawa hukunce kun yarda da abin da Allah ya saukar a cikin attaura a wani bangaren kun yi aiki da shi wani bangaren kun ba ku aiki da shi a fatu minu na bibiyar kitab yanzu kwa rika yarda kuna imani da wani sashen littafi wa takfuru na bibab amma ku rika kafircewa waɗansu bangare ko wani sashen ayoyin Allah madaukakin sarki to ba wai yahudu ba ba wai su kadai ba Allah yake cewa fa ma jazaa'u man yaf'alu zalika wa mi asakamakon wanda ya warware alƙawarin Allah fa ma jazaa'u man yaf'alu zalika mi asakamakon wanda yayi imani da wani sashen littafi ya kafirta wani sashe wani irin sakamako wanda zai samu Allah ce illa khizyun fil hayatid dunya illa kaskanci da walakanci a wannan rayuwa ta duniya kamar da al'ummar musulmi take ciki a yau yarda da wani bangare na dokokin ubangiji tabaraka wata'ala da watsi da waɗansu dokokin ana ga sun saba ba zamani ko ana ganin bai dace a ce yanzu ana bin dokoki na Allah ba jahilcin shari'ar Allah ta sa muna adawa da dokokin ubangiji tabaraka wata'ala ba ka zo cikin musulmi ka ce ya kamata a ce a yi shari'a da alkur'ani kawai abinda mutane za su ga tunani yanke hannun barawo kamar kowa sata zai da bula da mazunata ita kawai shari'ar musulunci shari'a ce wanda take baiwa kowa haƙish arne ma yana da dama ya yi arnancin shi amma arnancin ya yi wanda ba zai cutar da kowa ba ba za a ce dole kowa sai ya zama to musulmi ba la'a kira hafi din amma kan ta bayyana su da gai idan aka ce akwai shari'ar musulunci kowane mutum zai samu haƙƙin shi ne talaka zai samu haƙƙin shi shugaba zai samu haƙƙin shi amma sai tura suka zo da wani tsari na domokaradiyya kuma muke ganin wannan shine daidai shari'ar musulunci ba daidai ba ce sai aka waye gari ba wanda yake jin daɗi wanda suka ɗauki shugabancin sai suka zalunci akan talakawa shi ma talaka yana tsine musu albarka hatta kai ma yana jiwa yau babu wani shugaban da yake da farin jinin talaka a cikin ƙasar afirka kamar shugaban ƙasa muhammadu buhari na najeriya wanda ya samu farin jinin da ba kowane shugaba ya samu ko amma yanzu me ya ƙarshe ƙarshen alawami ƙasa jihon shaki kaji mutum talakata yana tsine mashi albarka yana zazzakin shi to me ci gaba a ƙa'idar musulunci ba magana ka zagi shugaba balle ka zai shi kowane iri ne ko da zalimi ne ko da zaluncin ka yi babu dama a ce ka zazzage shi ko ka je shi kai bari ba ma wanda ya tsira muna wanda sun tsira ka shiga social media ka gani yanzu za ga ana zazzage shugabanni ana cin mutuncin shugabanni ana walakanta su ana ganin wani wannan tsari shi ne cigaba tsarin demokaradiyya wallahi tsarin Allah shi ne tsari wanda shugaba ya sami haƙƙin shi a gurin talakawa talaka sami haƙƙinsa a gurin shugaba shugaba ya rika girmama talakawansa talakawa suna girmama shugabansu suna mashi addu'a ta alkhairi amma lokacin da aka waye gari shugabanninku kuna tsine musu suna tsine muku a shiga uku talaka na da shugabanci shi ma shugabannin suna ganin talakawa mutanen banza ne to wannan duk barin tsarin Allah madaukakin sarki shine ya ka haka to duk wanda suka yi imani da wani sashen littafin Allah sawawan cikin yahudawa ko a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam amma suka bar wani bangaren na hukuncin Allah Allah ya ce wa menene sakamako fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum mi asakamakon masu aikata haka a cikin ku illa kadhib bil hayati dunya fa ce kaskanci a wannan rayuwar ta duniya kamar yadda muke ciki yau kenan Allah ya tsare mu wa yawmal qiyamati a ranar tashin alkiyama duk wanda suka saba alƙawarin Allah suke imani da wani bangare na dokokin Allah suka yi watsi da wasu bayan kaskanci da za su rayu a duniya da walakanci yuradduna ila ashaddil azab ubangiji ta ce za a za a dawo da su a gangaro da su zuwa ga matsananciyar azaba Allah ya tsare mu amin wa wallahu bi ghafilin amma ta'malun ubangiji ta ce shi Allah ba mai mantawa bane ba mai rafkarwa bane dangane da abin da kuke aikatawa a lokacin da aka waye gari talaka yana jin dadi ya la'aci shugaba ko ya zage shi to me yayi da ayawa Allah wani kuma sai shi bai yi ba amma jin daɗi yake a ayyuka ya je hikari kaza ai da aka je yi shi yana jin daɗi jiwon da aka yi addini ne bal addini ya hana ba ci gaba aka yi ba in zaluncin da ya yi ya yi ba daidai ba sannan la'anta da zage-zage da jifar shugabanni shi daidai ne wallahi shi ba ba daidai ba ne ba da'a ba ce ga musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wajibi ne mu yi da'awa shugabanni wa in ta'ammara alaikum abdan qabsiyyan ko da an shugabantar da ku da wani bawa bawan ma wanda yake bakar fata to alaikum wajibi ne gare ku mai da'a amma ina yau halin da musulmi ke ciki kenan mun dauki dabi'un da ba namu ba shi yasa muke rayuwa cikin kaskanci abun gudun shine duk wanda suke imani da wani sashi na littafin Allah su kafirce a wani bangare ba sai da wasu dokokin Allah ba ba su da wata rayuwa a duniya illa kizin fil hayatul duniya illa kaskanci da walakanci a rayuwar duniya a ranar tashin alkiyama kuma abin da su zuwa ga matsalancin azaba Allah ya kare mu dan Allah baya mantawa baya ramkarwa dangane da abin da mutane suke aikatawa Allah sa mu aikata da sai Allah ya ce أولئك أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ubangiji ta'ala yace waɗanda suke aikata haka ulaiikal ladina sune waɗannan alladina starawul hayatud dunya bil akhirah wanda suka zabi rayuwar duniya akan lahira idan ka diba duk da mu ake shi talakan da yake zage zage yana jihe jihe da tsire tsire saboda a gyara mai addini saboda ya samu jin tsoron Allah ne so yake ya ci duniya kawai bai samu ba so yake a buɗe mai inda zai wala ya yi sata ya yi almundahala ya sama da faɗi ya yi babake ne don abinda za ka gane haka duk wanda ake da shi yana ci za ka ji ya yi shiru wai karka ɗauka wata ƙasa ba ta ku ƙasa ba ba a kowane ba kawai dai midiya ce ba ta da ƙarfi a cikin kwanakan nan nawa daga cikin 'yan majalisar da muka samu labarin an jajjahe su a garinsu haka lokacin zaɓe duk da ba dai alhamdulillah muna muna ɗan girmamawa kaɗan haka akwai yar kara ɗaya da yanka tafi dai a tsitsi ne maka gani ko ba ya fili ba da ka hau social media kana ga abubuwan da ke faruwa da abin da ya faru a can kin zai iya faruwa a nan to da shi mai zage-zagen da tsinuwar idan ka bincika da wanda yake tsinewar kowanne yana daga cikin wannan ula'ikan ladina istarawar hayatu duniya bil aka wanda sun zaɓi rayuwar duniya ne akan lahira yanzu kai da kake so imani ya tabbata a cikin zuciyarka ka yi riko da addini ka yi na rokin zagin wani da tsitsi ne ma wani nami idan har ya zalunce ka kamar ibn ta tashi alkiyama Allah ba yana sakamako ba to idan kai ka zo kai zaluncin da ya fara shi ba kai gurmar sa ka mai shari ka mai kage ka tsine mishi ka zage shi me kai me da ka riba a ciki to ya kamata ƴan uwa mu rika ladabtuwa mu rika sha'awar abin da yake an aiwatar da shi akan tafarkin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin ka na musulmi bai dace aikata wani abu wanda yake barna da kai ka rika alfahari kana jin daɗi saboda kawai an wani wanda bai burge ka ba ko ra'ayinka ba ɗaya da nashi ba ko ya saba wa tsarin farcinka wani ma sai ka rasa ba amfanin adawar da yake da waɗansu shugabannin da ba ba a ƙasar suke ba bai da ma haƙƙi a kansa ba sai yana tsananin adawar da su da shi ake tsitsi ne musu albarka to idan Allah ya tambaye ka wata hujja gare ka da za su yi abin kirki ma ba lallai bane ya amfane ka yadda suke bata shaye ka ba amma da kai ake zagin su ana tsine musu kana jin daɗi an ci mutuncin su wallahi wanda ba karanta ba addini bane kowaye ya aikata ba daidai ba ka dauke shi kawai yayi kuskure idan waɗancan sun yi kuskure shi ma yayi kuskure to waye abin yabawa kuma babu abin yabawa illa kawai ayi dama gaba daya to Allah ya ce galibi abin da ke faruwa a cikin irin wannan tsari ula'ikan ladina istarawul hayatu duniya bil akhirah sune waɗanda sun zabi rayuwar duniya ne akan lahira da haka Allah ya alƙawari idan alkiyama ta tsayu waɗanda suke da wannan sifa warware alƙawari tsakanin su da Allah zalincin juna imani da wani bangare na alqur'ani da sunna kuma abin da ya dace da sauran su abin da ya saba wa san zuciyarsu ba sa bi babu abin da zai faru a rayuwarsa duniya illa kaskanci da walakanci a rayuwar duniya a ranar tashin kiyama a maida su zuwa matsanancin azaba Allah ya ce ba don koyi ba sun zaɓi rayuwar duniya akan lahira da aka fara yau kafafa arumul azab ubangiji ba zai sassauta azaba shi akan su ba Allah ya kare mu wala hum yusarun kuma ba su da wanda zai kawo su agaji da gudunmuwa wallahi idan Allah ya damke ka ranar tashin alkiyama ba wanda ya sai kwaci a nan rayuwar duniya ne idan an kama ka ake zuwa ga wani a ce ai shi ma namu ne da to tunda namu ne ku gawa ne shi kuma wane ya gawa daga tun sai a ce abu gawa a tatto wannan dai da aka kamo mai gida ya ce a suke shi ko ba haka ba alahira akwai mai gida wallahi idan allah ya damke ka kadan ku ayo ko a duniya allah ya damke ka wa sai kwato ka idan allah ya ka bala'i rashin lahiya ya samu ka wa ya sai warkar da kai dokta ma sai dai ya dashi kokarin kawai ya gara baya ya sake rubuta kada ya ce aje a sake awo aje a sake cikin scanner aje a yi radio aje a yi waye bakin kokarin shi kawai kenan ya ga dama ma ya gwaje gwaje sai ya ce a ai negative komi lahiya lau baka da matsala kai kuma gashi baka barci baka iya cin abinci bala'in zafi ya dabe kuma ya ce lahiya kalau ko ba haka na'am ana saboda mi ubangiji subhanahu wataala ya kama ka idan Allah ya kama mutum ko a nan duniya ba wanda ya sai kwace shi wallahi ka ji tsoron kamun Allah to a nan duniyar idan dan adam ne ya kama ka ya rufe ka tana yi sai ya mutu in su suke haskawa sai su ga cikin duhu sai wani ya haska sai a hudu ka ko a raba gurin wani mai wanda suke haskawa tare sai ya zo ce ai wannan da aka yi kaza ai namu ne sai a ce to ku sake shi ko ba haka ba wallahi alahi raba wannan ba wanda ya sai Allah ya kama kai ya je hudu shi bai isa ba kowa ta kai shege wurin da annaba ma suna ta kan suke balle wani gama garin mutane to Allah madaukakin sarki ya hada waɗannan yace idan alkiyama ta tsayu ba zai sassauta musu azaba ba kun babu wanda zai iya kawo musu gudunmuwa ya taimake su saboda zaka nemi gudunmuwar Allah ne a nan ko zaka jira sai ka je gaban Allah a nan duniya ne zaka nemi taimakon ubangiji tabaraka wataala ku sasanta da Allah ka je ma Allah kana daga cikin wa'inda Allah ya yarda da su idan ka kuskura sai da mala'ika ya sallama maka wallahi ka shiga uku kariya ta kare nawa ne Allah yake bada labarin lokacin mutuwa za su rike cewa a jinkirta musu ila ajalin qarib wannan lokaci dan kadan dan su yi sadaka kawai su zama daga cikin mutanen kwarai Allah ya ce ina aina mu ba ma haka walau ya akhiru Allah wa sai idza jaa ajaluha mu ba ma jinkirta mai rai lokaci yayi wasu za su nemi a kim daidai kimtawar ido Allah ya ba su dama Allah ba zai ba su damar ba ashe kai amfani da damar da Allah ya baka kalimiyar da ubangiji subhanahu wataala ka kiyaye tsarin Allah karkashin alkur'ani da sunna wannan shine zaman ka lafiya a duniya shine zaman ka lafiya cikin kabari rayuwar barzakhiyya shine zai baka kyaukyawar makoma ranar tashin alkiyama Allah ratar da mu sai Allah ya ce wa laqad atayna musa alkitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna isa ibn maryam albayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus afa kullama ja'akum rasul رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وبنجي تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من بيو أن موسى الكتاب شين مي التوراة يا كرا بني إسرائيل يا كما فافتا دسو أكن wannan littafin da Allah madaukakin sarki ya dan babu wani annabi da ya sha wahala ga al'umma sama da annabi Musa alaihi salam kisa tun daga bakara ko ina sake da an aiko Musa kada ana ta arzabu Musa kenan kuma da ubangiji ta Allah ya kara musu aminci ya gwabza da Fir'auna da gwamnatin shi ya zo kuma ya samu matsaloli da yawa da kuma waɗanda suke tare da shi ma bani Isra'ila din ma saboda mutane masu taurin kai yanzu nan gaban su aka halakar da fir'auna ha amma suna gaba suka ce ya Musa ja'ala na ilahan kama la wa'ala Allah mu maka sa mana wani abin bauta kamar yadda waɗancan suke da gumaka ha lalle kuna da jahilci yanzu nan Allah ya halakar da masu bautar gumki yanzu kuke neman Allah madaukakin sarki ya samu ko wani abin da za ku bauta wanda ba Allah ba to Allah ya ce walaqad atayna Musa alkitaba mun baiwa annabi Musa littafi shine at-taura ba zai Musa ya tafi haruna ma ya tafi wa kafaina min badi bi rusul sai muka bibi bayan annabi musa da waɗansu manzanni ɗaya bayan ɗaya wannan manzo ya zo ya tafi wannan manzo ya zo ya tafi har aka kan annabin allah isa alaihi salam allah ya ce wa ate na isa ibnu maryam muka bai annabi musa isa dan maryam albayyinat hujjoji an ba shi a taura shi annabi musa ilimin da ke cikin attaura gaba ɗaya aka ɗauka ka cokon aka damkawa annabi isa alayhi salam a ƙara mai littafin injila amma duk wanda bai saba ni isra'ila sun yi imani da shi ba ƙarya ta yi suke Allah ya ƙarfafa shi annabi isa alayhi salam wa ayyadnahu bi ruhil qudus a ƙarfafa shi da mala'ika jibril mala'ika jibril me yake masa yana taimakonsa da uzurin Allah yana ƙarfafa shi idan yayi addu'a ya shafa gurgu sai mala'ika jibril ya shafa shi albarkar da ke ga wannan mala'ika sai wani gurgu ya meke idan makaho baya gani annabi isa yi addu'a mala'ika jibril sai ya shafa idan sai ya riga gani idan mutum duk irin rashin lafiya har ma mace ce ma yakan yi addu'a sai ya tashi Allah ya karfa annabi Isa alaihi da hujjoji da kuma gudunmuwa ta mala'ika Jibril yana tare da shi a kowane lokaci amma wannan mai yakon yasa su yi imani da annabi Isa sai suka ma kara kafirce masa annabi Isa alaihi waɗanda suke zuwa gurin shi suna jin abin da Allah ya aiko shi da shi yara ƙanana uwa suke ɓoye su amma sai zo ba su labari ina wani za a ce wani bai je ba ce ba ga shi kun ɓoye shi a cikin gida a cikin gure ɗaki a guri kaza ba abin da kuka ci labari sai ba ku abin da kuka ci a gida sai ba ku labari wa na biyu kuma ba ta kuruna wa ma tadakkiru fi biyutikum ya ba ku labarin abincin da kuka ci dazu da abin da kuka ɓoye a cikin ɗakuna ga wani da kun ɓoye shi a guri kaza amma duk wanda bai sa su imani ba ya dauki laka ya mulmula yayi halitta kamar ta tsuntsu ka ayatul tayy wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa liuhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum wa ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fa فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم wannan duka annabi Isa da ya tsaye gaban bari Isra'ila yake ba su labari abinda na zo muku da shi ya gaskanta abin da ke hannunku ban zo da wani sabo ba ya ci gaba da zano musu irin abubuwan da ba sa musu a kai yana warkar da makaho da wanda yake mai albaras kuturu ya zo zin simeki duk wani da uzurin Allah wanda ya mutu ma yakan yi addu'a ya tashi ya zauna a yi bayani da shi da uzurin Allah yakan ba su labarin abin da suka ci da uzinin Allah yakan ba su labarin abin da suka boye a cikin ɗakunansu yakan halittar tsuntsu da laka ya mulmula ya tashi fa ya kuna tsairan bi izinin Allah ya gashi nan tsuntsu ne kuma ya tashi ya tafiya da uzinin Allah amma duk wannan bai sa bani isra'ila sun iman da shi ba bai sa su bal ma a ƙarshe sun nemi kashe shi aka shirya kulla-kulla da kutun gwila aka ce aje a kashe shi a gidan shi ubangiji ta'ala ya ɗaukaka annabi isa alaihi salam zuwa sama zuwa gare shi wanda ya fara shigowa domin kisan shi sai aka jauha mai kama irin ta annabi isa alaihi salam da suka shigo suke cewa to in isa ne ina wani ai wani ya riga ya shigo babban dan ta'addan kenan in ku wani ne ina isa suka zo su kashe dan uwansu da ya shigo kisan annabi isa alaihi salam ubangiji ta'ala ya jauha kamar annabi isa da rashi daga lokacin da suka sun kashe shi Allah ce a wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahu wa qataluhu wa ma salabu ba su kashe shi ba ba su soke shi ba walakin shubbiha lahu kama ce aka jefa musu kawai kamar shi Allah ce bal rafahu Allah ilay Allah dauka annabi Isa zuwa zuwa gare shi sarki ya tabbata ga Allah to Allah yace an aiko annabi Isa bayan sauran manzani an karafa shi da mala'ika Jibril amma aqidar yahudawa aku kullama ja'aku rasulun inji Allah a duk lokacin da aka aiko muku wani annabi wani manzo muddin wannan manzon ya zo da wani abu bi ma la tahwa afusukum abinda zuciyarku ba ta so istakbartum sai ku yi girman kai ku kibin shi ashe wannan aqida ce ta yahudu a zo awa mutum wa'azi awa mutane wa'azi akan abinda shi ne gaskiya kawai dan ya saba wa san zuciya sai su yi girman kai in har kana da wannan aqida baka da bambanci da bai yahude su ma an zo musu ne da abin da ya saba masu zuciyarsu saboda haka suke girman kai Allah ce farikan waɗansu daga cikin annabawan idan su muku wa'azi abinda suka muku wa'azi ya saba wa abin da ranku yake so ya saba san zuciyarku ka zabta sai ku karyata su kuce karya suke wa farikan taqtulun waɗansu ma kashe su kuke ba samu wata kabilar da ta kashe annabawa a wannan duniya a baka saboda kabilar yahudawa da Allah mutumin da yake kashe annabin Allah zai ji tsoron kashe kare yasa ba su damu su kashe mutane ba duk wata kungiya ta mafiya ta zubar da jinin al'umma wala da ka hadi ba da ga tushen ta yahudawa ne su suka kirkiro ta su suke kirkiro yaƙe-yaƙe da kashe-kashe su samu kudin makamai su ji daɗin tsaye-tsayensu da sauransu su suke ƙirƙiro ƙungiyar shan jini duk wani abin da yake na ta'addanci a duniya za ga tushen shi dai suwaye yahudawa ne saboda mutane ne wanda suke shan jinin annabawa Allah ya aiko musu manzanni sun zo musu da abin da ya saba wa son zuciya sun karyata su fariqan kazabtu wadansu annabawa ma sun karyata su ko fariqan taqtulun wasu kuma sun kashe su wannan ya tabbata kenan ba wanda yake kisan annabawa a banka sama da kabilar yahudawa yahudu tuba babu kenan saboda babu wani tafin da ya tona asirin yahudawa a banka sama da alqur'ani shi yasa ba sa san alqur'ani ba sa san masu riko da alqur'ani amma dan kana sallanka kana azuminka baka aiki da abin da ke cikin alqur'ani ai kai nasu ne za ta mutare da kai yasa sai ga lalatattun musulmi suna jin daɗi mutum yana tashi musulmi ne amma no practical ko modore kenan ba mai tsananin addini ba musulmi ne baya sallah musulmi ne ya sha giya musulmi ne ya yi zina musulmi ne ya abin da ya ga dama har yanzu kuma alfahari da cewa shi musulmi ne to wannan shine musuluncin da yahuda suke so a yi abin kasa kenan amma kai wanda zaka ta innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal shaytan kai dan ta'adda ne ta shan giya da feminijar da kale kale wannan aikin shaytan ne ya ce a kai wannan ai ran tsoron ra'ayin addini kenan ina sai ga mutum gashi da kokarin sallah kina shi ne ladani a unguwarsu gashi a sahun gaba amma da kakewa don tafi Nijar gashi kai ya cika da warwara ba bakin gashi ko ɗaya ba amma sai ganshi a can ko gashi ya sayo ya zo kowar gida da wani ƙatar luloti koruptar a gani yana ta leƙa ya ga dokin da zai canka wanda zai ci horar in kai magana musulunci su ba yau bai ke sallah tun kan ayyuka kan gaba to irin waɗannan su ne musulmin da ya guda suke so su suke so daga bakin filmi da jana gani daga mutum shekara tamanin malam shekara saba'in idan ma an bashi nemo runukan bai iya maganin su sai dai tattara ya sa a jiho sai ya je gida ɗauko bar kwamfutar ke shi amma ba zai bari ba yana alfahari da musulunci kuma da shi zai ga rabin addini ba in kai wasa ba sai ce addinin ka sabon addini ne shine yake da addini na kirki na iyaye da kakannu kai addinin yahuda kake ya shakiya ya yi zinashi ya yi kale-kale ya yi caca da sauransu Allah ya sauke to irin waɗannan baya ta da hankali ga makiya addini amma kai wanda za ka ɗan ɗangala wando ka bar gemu yin asuwaki sallah cikin lokaci ka aina ka yi tsatsan ra'ayin addini gare ka tsatsan ra'ayin addini gare ka in an zo alakwar baka gaisa da mata a ce saba sai ka janye hannunka a aikai za mai tsatsar ra'ayin addini ba ka zuwa picnic irin wannan goyon da ake anturwa ba ka yi ba ka san balatar in ji wani abin da ake ciki yanzu a zuwa zuwa wani a cikin fusu yana cewa matasa sai sata suke saboda wannan sallah wuce to Allah ya sauke yau shi ba kuɗi kuma yana sauwa budurwar shi kyauta saboda san balatar san balatar yake komi nan ba kudi kaga sai rika dara a gidan mutane ya dauke musu tukunyar gas kenan ko in ka sake kabar motar ga sako sako sai ya sace saboda wannan sallar ta Allah ya shirya da mu wadan musulmi ya zama abin da yake koyi da shi sai abin da yahudawa da arnan duniya suka kirkiro a wannan lalaci ya kai lalaci wallahi a matsayin ka na musulmi ka rasa wanda za ka yi koyi da shi a rayuwa sai arna wallahi ka lalace an yi asara aihuwa malam ba wace ya ce waya kuma dawa da ya gina gina sai ce mi Allah ya shiri naka yi lalace ko za mu ce Allah ya shiri naka yi lalace mu shi ne za mu ce akwai abin mamaki abin kunya musulmi a ce wai yana neman kuɗi ko ta halin kaka saboda samun barata saboda wannan sallar ta arna me tushen sallar bai sani ba ake asalin wanda ake wa wannan sallar wanda yawa wannan ciwon soyayya tsananin soyayya ya kashe shi kuma arna ne wa ciwon soyayya ya kashe shi sai su an rasu daga ta wanda ya kamata a rika mai sallah ciwo so ya gaji Allah ya soyi Allah ya shirya da 'ya'yan musulmi su gane gaskiya amma kun san mene ne wallahi jahilci ne da yawa mutane suna aikata abu gani suke daidai ne saboda ba su da wani ilimin da ya dira musu a cikin zuciya da zai bambance musu dare da abawa mutum bai san addinin shi ba saboda ka duk wata kwama ta la'in ta zo za ka ya ta tafi da shi akwai salloli da yawa da waɗansu abubuwan da aka samu sun yana yi wallahi jahilci ne amma an kiri galibi ai abubuwa da sun rage akwai wata da yake kamawa wanda shi watan ƙarya ne wani wata sunan shi ba abirin kaga ai ya ɗan rage yanzu ko musulmi wai ya yarda wannan watan ƙarya ne musulmi fa yanzu shiga ba ƙarya kuma kyarda can kashe ya zama gami wasan da burin wasu ya burge wasu ya waye kenan haka sakare yau shi musulmi hanyar da akwai wani watan da ya halitta ya karya an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi zai iya zina ce mu'mini zai iya zina ce eh zai iya shan giya ce zai iya shan giya duk wayannan ayyukan sabo aka ce mu'mini zai iya karya ce a'a mu'mini ba zai iya karya ba na'am kai kuma kayar da wai kai kayar da ka imanin Allah kuma ga wani wata wanda ya halatta kai karya a ga wani ai jahilci ya kai jahilci in sa aka ce wani mutum ya zo da laifuka da yawa ce shi waɗannan laifukan suna da yawa kuma kowanne ba zai iya taɓa shi ba zai iya barin su ba ya zana ya zana komi yake duk wani iskanci yake ya sha shisha a wani gini yake shisha ba ba koyi mace ba ya sha wiwi ya sha turabon ya yi zina yawa duk gaba daya wanda rasu sallallahu alaihi wasallam shi ka iya barin laifi ɗaya daga ciki yace wanne ce zaba ɗaya dai ka bari yace ka wannan ko da bai tabuwa to to ɗaya nake so kai alƙawari ka bari yace wannan ne yace ƙarya ce a wannan za a iya barin yace wannan da sauki ne idan yaje zai shashi shi yace to yanzu in na shashi shi na gaba da manzo Allah yace ya tambaye ni ka shashi shi in ce mai ai ba gina da ni ba in ku nace a nayi ne na yi karya duk na ɗauki alkawarin da kayan da Allah ba zai yi karya ba in yaji zai yi zina sai ya tuna ta to yanzu in yi zina in yi gaba aka tambaye shi ka yi zina in yi ce ya yi ya yi ladabi bai yi ladabi ba in ko ya ce bai bai yi ya yi karya sai ya fasa ce wannan ma ba zai yi ba da haka sai dai ba saban Allah gaba ɗaya wala duk mutumin da yake karya to kowane irin saban Allah zai yi amma sai ke rawa ga wani wata ya halitta ka yi karya ka zo ka tara mutane ka rike shirga musu karya sai ka gama kake wasan da kuma kana ga hankalin ka kwace ina musulunci a shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake zano dabi'u da halaye na munafikai haka sai yace abubuwa guda uku duk wanda ya siffanta da su akwai alamar munafurci tare da shi idan ya cika hudu ya zama munafiki ta ta gariya a cikin sa akwai mi akwai ƙarya idan hadasa idan zai zance sai yayi sai ya rasa ƙarya a ciki sai ya farfaro sai ya ƙara ruwa wai wani gani yake shi zan can yau da daidai ba zai ba daɗin shi saboda ka sai ya kuskure ma ya ɗan ƙara ƙarya burgewa kenan gashi ɗan mugu ne wallahi ta ɗan mugu ne wanda shi yake hore ma zan cika ji yayi daɗi saboda ka ƙara mai ƙarya a ga kano ma ake wada iza hadasa kaza ba duk in zai zance siyasa ƙarya ce wai za wa'ada akhalafa da an yi alƙawarin da shi sai mi sai ya saba yau saba alƙawari muna gaba ko yiwu ne ya maka alkawari ya sa ba in ka gamu da shi ka ce wani aka yi gaba ka mina ba ka sa mu alkawari to ai da mu na ce insha Allah ka ji wai wai da mu ya ce insha Allah ai kenan Allah dai bai so bugo he ga mutum ya sa alkawari hankalin shi kwance ba abin da ya dame shi alamar munafurci tare da shi ta tabbata tambarin munafurci ya bayyana tare da shi wai za tu bina khali idan aka bashi amana sai ya ha'inci ko da amanar magana ce mutum yanzu maka towa da wannan magana amana ce ban gaya kuwa ba sai ka to wallahi kakka yadda ta fita daga cikin bakinka amma sai ga wani sai ya faɗa wasu ce to amma fa an ce gana wani balle mata tab Allah sau yake kana ba su labari ka ce amana ce kana ji ai idan sai ta zo ta gama labarin ce to amma an ce kana faɗa amana ce wallahi ɗabi'a ta yi nisa ta mata a wannan magana maza masu na bale mata wani mutum ne wai sai yake so jarabi mata shi suna so jaraba ta ya ga za ta rike mishi amana ko kuma ta Allah wasa wani lokaci sai ya tsuntuwar zinariya a cikin sak sai ce to yanzu in na gaya ma wanda a samu matsala amma ita wani da muke tare da ita bari in jarabe ta in ta ci jarabawa sai in ba ta labarin abin da tsinta in ko ta faɗi a jaraba to shi ke na gaga ba zan gaya mata ba kawai cikin dare tana barci sai ya samu kwai sai ya aji a gabar shi kawai sai ya yi tagumi Allah sa tafarka ta gashi wani lahiya kake zama ce lahiya ne yi me yasa bai gace to wani abin da nake so in gaya miki kuma ina jin shakka ji kun san ku mata ba kwa rike amana ba kwa rike sirru ce to da mun ka taba wani abu na tona maka asiri ne ce a'a ke dai ta ai ni ba zan tona maka asiri ni ai ka san me rike asirin kai ce to kin ga zo in gaya miki wani abu amma asirin kace ga kuwa ta ce menene wai nawa ya ce dai ba gaba na ta gani ta leka ta ga kwai me wannan ce kwai ne ya aka yi ce ai shi sa ta miki suru ne wannan ni nake yin shi ka sanar da hankali gare su kawai sai ta yarda wai Allah kake ce kwai ce kwarai kwa kwan kai kake yin kwai ce eh ta ma hasu da kake ga su a ba zan mudiya kowa ba ya gari yana wayar sai zan tafi unguwa ya ta dauki mayahin ta ta sa daga nan sai ina sai gina kawanta saboda raunin hankali ka san ita wata mace in ta yi ado ma a gida in ta rasa wanda zai yaba ta je gurin kawarta da takalla kai mutuniya ta kai kin yi kyautar shi kira bukata ta biya ita dole sai ta samu kawata yaba mata wadda ka ba su ayi rike sunu galibi sai sun ga kawai tana zuwa gidan kawar ta yi sallama kawar tana cikin daki kan ta wata wuhe ta shiga daki ya ta jayo kyaure ta rige jiwa ita da ta zo ba gidanta ba ne daga sallama ta shiga ɗaki kuma ta ja kyaure ta rihe ta ce wata lahiya wata ce lahiya ya ake daga shigo daga rihe ɗaki ta ce wani suru ne zan gaya miki amma suru ne gani ba hada rihe ɗaki ta ha kokari ko ita ce ba za ta faɗa ba ya ba za ta iya ba ta wani yan suru ne wata ta ce haba a yi ta gidanmu ƙwayyaki wani ne kwakwata ce wallahi tallahi ƙwayyaki ta ido na daga jiya da daddare ya tada da kuma wallahi ga kuma gaban shi wallahi kwaye yake eh kwaye yake amma sulu ne yau labari kankanin ba ya gama gari ai wane na yin kwai labari ya gama gari kaf ya zama tsayawa za ta aika wata za ta je ta gaya wa ko labari har ya zo gidan sarki matar sarki ta ji labari ai ga mijin wance yana kwai sai ta gaya wa sarkin jiran ke dade ai a gari na wani labari sabon kuka ne ce me ya faru kuma kasan labari ya wajen mata wallahi ta ai an samu wani mutum a garin na wanda yake kwai ta ce kwai ya ce kwai wata eh wallahi kwai yake kun muke ta kuma ta har wata kasa ana kama da kwai ga mun samu mai kwai a cikin talakawa ai shikenan kawai yana cikin sha'anin shi yana aiki shi aka ce sarki yana kira shi ce ni kuma an turo mai dogari kasar ayi wata dogari shi ne mai shi ne ɗan aikin hukuma ke sarki yana kirkaya yake tanar to mai yayi bai ga aka ba a shan ina uwar gida ta yi tsiyar ta tura asiri asiri ya yadu sarki ya kira shi ya zo ya zo na ce to labari ya zo mana an ce kana yin kwai ya ce ran kirda ya kai kuma ya ce imana ai wannan labarin ai ba ɓoye ba ne a garin nan kowa ya sani za ka tunda kana yin kwai har muke zuwa muna aika ana son wani kwai a wani wuri kawai imana kwai ya ce ko kuma ranke da ce kakare na mana hannun imana kwai kawai yi kwai ka san hukuma ba wasa ko mai karya inda ba gaba kawai kwai za ka yi kakare na mana hankali ya yi shiru ya ce to ranke da na san akwai da ya ce ya aka yi ya ce wani labarin na san daga yanke mutu amma bari gaya ma gaskiyar magana kai ma za ka samu darasi a ciki ya ce tsuntuwa ce ne kuma babbar tsuntuwa a cikin wata sak wata jaka na samu zinariya mai yawa na rasa wanda zan gayawa ni kuma yana da bukata sai ci to bari in zarraba matata in ta rike mun suru na shikenan idan na ji ta fallasa to an samu matsala kenan ba zan gaya mata ba na jarraba ta na san wani labarin ya mutu daga bakin matata kaji kaji shi yasa sai ta tashi ne zaune cikin dare ta farka ya ce mata ta ce me yake damuna na ce babu komi ta matsa na ce mata wani suru ne nake so in gaya mata ina tsoron ta fallasa ta ce ba ta fallasa ba wani suru ne nace mata kwai nake wani ya ce to ai labarin ne ba daga wajen bangaren mata da shi ne ya ce to ai ni ba a nan gudun ka ba da shi kuma yanzu je ka ɗauko abin da ka yi tsuntuwar ya je ɗauko ya ga zinariya ta ashe dama ta mai tilma da ce sarki yake da yanci akan tabo ya ce to sakamakon wannan darasin da ka bada akan sirru zuwa ga mata je ka dan halatta maka wannan abin da ka tsanta naka ne a gani sarki ma samu ne duk mutum da daji da an yi wani sirru zai je gaya mata shi wannan ai ba namiji bane ko ha wannan ba namiji bane ban ce karka yi shawara da mata ba ka yi shawara da mata ba za a mana shawara da su kuma suna kama gudunmawa amma wallahi kakka suke duk wani sirru ka je gaya mata ko wallahi kakka yarda za ka sha mamaki wata rana ko ba ta fallasa duk da ka bata mata rai balle ba ka shi karo wata aika shiga uku ranar duk wani sura ka sai an tona idan take kokarin ta hudda maka imani ma ta kore ka daga cikin mujiya wani fa aure ya zo ga mata ce na ya aure ta ce ashe kai ashe kai ka huri ne ya ce ashadu an la ilaha illallah ce yanzu na musulunta ko kuwa Allah ne ya gara da mu ala ayi halin yan uwa akwai bukatar musulmi ya zama to yana da sirru yana da amana idan aka ce baka rike amana ka samu matsala a cikin rayuwarka ka samu sufa daga cikin sufofin munafikai ana son musulmi ya kasance mai amana musulmi mai hakuri mai juriya mai cika alkawari mai gaskiya a wajen magana duk abin da za a yi ka fita gaskiya wallahi ko ta lalace za ka fita amma ya kafa da karya in ta hauta ne maka baka yadda za ka yi ka fita amma sau da shaidan sayar na mato kai karya a ragunan in ce ta dace da kai ba ka taba ji an ce gaske ka ta kare ba sai dai a ce ni karya ka ta kare allah garin da musamman mai gaba mara وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون sai ga waɗannan yahudawa suna bai annabi sallallahu alaihi wasallam amsa saboda sun ji ya tona musu asiri alkur'ani ya musu taurin silili ko wakalu suka ce ya muhammad na gulub ai zuciyar ta mu arihe take ba ma iya ganewa abin da kake faɗi zuciyar mu duk waɗansu maganganun da kake ya rasula baya shiga Allah ya ce ba zuciyar su tarihi ba bal ba haka bane ba la'anahum Allah Allah ne ya tsire musu albarka saboda ya kuma da yau saboda kafircin su ashe duk wanda ke kafirce ma Allah zai shiga cikin mi cikin la'antar Allah tunda Allah ya tsinewa yahudawa saboda kafircin su kuma a duk lokacin da mutum ya san waɗansu dokoki na Allah baya aiki da su ubangiji ta'ala zai iya rufe zuciyarsa bai iya gane gaskiya ga gaskiya kiri da muzu amma bai iya fahimta ta Allah ya sauke Allah ta balla anahu Allah bi kuri ubangiji ta'ala ya ce lalle Allah ya la'ance su sakamakon kafircin su fa qalilan ma yu'minun sai yan kadan ake samu masu imani Allah ka samu daga cikin masu imani abinda muke yi Allah ka ba mu lada shukura Allah ka fata subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh